نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه على وحيه صلى الله عليه وعلى اهل بيته واصحابه اجمعين بلا استثناء وبعد يا عباد الله اتقوا الله تعالى فان من اتقى الله وقاه وارشده الى خير امور دينه ودنياه ثم راقبوا الله يا عباد الله في السر والعلن مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه وعلموا يا عباد الله إن الصدقة والإنفاق مما يحبه الله ويرفع به الدرجات ويمحو به السيئات ويدفع به البلايا والمصائب فتصدقوا يا عباد الله مما رزقكم الله تبارك وتعالى به في هذه الحياة الدنيوية انظروا يا عباد الله إلى حال المجرمين يوم القيامة إذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين والله يقول في سورة البقرة أيضا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال في آية أخرى في نفس السورة يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون وقال أيضا الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال رب العزة والجبروت يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد وجاء في المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراني عن بشير بن الخصاصية السدوسي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وتصلي الخمس وتصوم رمضان وتؤدي الزكاة وتحج البيت وتجاهد وتجاهد في سبيل الله فقلت يا رسول الله أما اثنتان فلا أطيقهما فوالله ما لي إلا عشر ذود رسل أهله وحمولتهم وأما الجهاد فيزعمون أنه من ولى باء بغضب من الله فأخاف إذا حضر قتال جعشت, جعشت نفسي وكرهت الموت فقبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده ثم حركها ثم قال لا صدقة ولا جهاد فبما تدخل الجنة فبايعته عليهن كلها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم العيد في الفطر فيصلي بالناس تيتك الركعتين ثم يتقدم فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا ثلاث مرات قال فكان أكثر من يتصدق من النساء من الناس النساء بالقرط والخاتم والشيء فإن كان له حاجة في البعث ذكره وإن لم يكن له انصرف هذا أخرجه أحمد ويا عباد الله ولكم في الصدقة يا عباد الله فرصة فتصدقوا في أوانها قبل فوات الزمن ومن فوات الزمن يا عباد الله الفقر المعجز والموت المفني ومما يحصل لهذه الأمة من إفاضة المال كما جاء من علامات دنو الساعة وأخرج الإمام البخاري في صحيحه عن معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فلا يقول فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك وأما فأما اليوم فلا حاجة لي فيها وعن الحارث بن عمرو رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمنى وبعرفات وقد أطاف به الناس فإذا رأوا وجهه صلى الله عليه وسلم قالوا هذا وجه مبارك فقلت يا رسول الله استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا ثم درت فقلت يا رسول الله استغفر الله لي فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ثم قال أيها الناس أي يوم هذا وأي شهر هذا فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وبلدكم هذا وشهركم هذا اللهم هل بلغت وليبلغ الشاهد الغائب وأمر بصدقة صلى الله عليه وسلم فقال تصدقوا فإني لا أدري لعلكم لا تروني بعد يومكم هذا صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول فيما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم سبعة يزلهم الله في ذله يوم لا ذل إلا ذله الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتقرب عليه ورجل ألبته امرأة امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق فأخفى فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه وجاء أيضا في صحيح مسلم عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال صلى الله عليه وسلم من تصدق ما تصدق أحدا بصدقة من طيب ولا يقبل من طيب ولا يقبل الله تبارك وتعالى إلا طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلته عباد الله انظروا إلى هذا المثل الذي ضربه صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراكهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة أنبسط عنه حتى تغشى أنابله وتعفو أثره وجعل البخيل كلما كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها وهذا أخرجه البخاري عباد الله إن الله يأمركم بشيء فبدأ بنفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bai haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautatawa bisa ga cancanta sai Allah shi kaɗai yake bashi da abokin tarayya shi ne Ubangijin na farko kuma shi ne Ubangijin waɗanda suka biyo baya ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam wanda ka wakilta shi a bisa manzanci ka aiko shi da addini na gaskiya ya Allah ka yi tsira da aminci gare shi da iyalansa da sahabbansa dukkaninsu ya ku yan uwa ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala domin duk wanda ya ji tsoron Allah Allahu tabaraka wa ta'ala zai nusar da shi ta farki madaidaici a duniya da kuma a lahira ku lura da Allahu tabaraka wa ta'ala a fili da kuma a boye domin shi Allahu tabaraka wa ta'ala babu abin da yake boyuwa gare shi subhanahu wa ta'ala baya da haka ku sani ya ku bayin Allah lalle sadaka da kuma ciyarwa domin Allahu tabaraka wa ta'ala yana daga cikin ayyuka manya-manya wanda Allahu tabaraka wa ta'ala yake so suna daga cikin ayyukan da Allahu tabaraka wa ta'ala yake daga darajar bayi da su yana daga cikin wato sadaka tana daga cikin ayyukan da Allahu tabaraka wa ta'ala yake goge zunuban bawa da su ita wato sadaka tana daga cikin wato ayyukan da Allahu tabaraka wa ta'ala yake tunkuɗe masiba da kuma ainihin bala'i daga ainihin masu aiwatar da sadaka ya ku bayin Allah ku yi sadaka Allahu tabaraka wa ta'ala ya azarta ku da abin da ya azarta ku da shi daga ciki ku ɗauka ku yi sadaka domin Allahu tabaraka wa ta'ala yana daga cikin halin wato magabata na ƙwarai shine idan mutum ya ji cewar wani abu ya ja shi ya yi wani saƙo sai ya gaggawa je yi sadaka domin yin sadaka ɗin Allahu tabaraka wa ta'ala yana goge zunubai da ita ku lura ya ku bayin Allah ku kalli wato halin mujurmai wanda suke wato ainihin kafirai ranar alkiyama idan aka tambaye su aka ce da su me yasa kuka shiga cikin wutar saƙar me yasa har kuka shiga cikin wannan wuta a yau gobe alkiyama sai su ce mu mu kasance daga cikin masallata ba haka nan ba mu kasance daga cikin masu ciyar marasa shi ba ma'ana rashin ciyarwa yana iya sabbabawa bawa shiga gidan wuta Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu suke cewa mun kasance muna fantamawa a gidan duniya muna kutsawa tare da wanda suke kutsawa cikin sabon Allahu tabaraka wata'ala mun kasance ma muna karyata abin da ake cewa gobe da kiyama Allahu tabaraka wata'ala zai yi sakamako har wannan mutuwa ta zo ta dauke mu a cikin suratul baqara Allahu tabaraka wata'ala ya umarni yake cewa ku ciyar domin Allahu tabaraka wata'ala kada fa ku sake ku jefa hannayenku cikin halaka malamai suke cewa ɗaya daga cikin wato tabi'ai yake cewa lalle wannan aya tana magana akan cewar rashin yin sadaka ko rashin ciyarwa yana tabbatar da cewa duk wanda yake da irin wannan halayya yana daga cikin halakaku domin gashi Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce kar ku fa ku yadda ku jefa hannayenku cikin halaka ku kyautata Allahu tabaraka wa ta'ala yana son masu kyautatawa Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata sura a cikin wato cikin wata aya a cikin dai ita wannan sura ta Baqara yake cewa ya kunna suka yi imani ku ciyar daga abin da muka azurta ku kaga Allahu tabaraka wa ta'ala yace mimma razaqnakum bai ce ku ciyar dukkanin abin da muka azurta ku ba daga ciki ne fa ku dauka ku bayar amma wannan din yana gagara Allahu tabaraka wa ta'ala yace ya kun da suka yi imani ku ciyar daga abin da muka azurta ku da shi kafin wani yini ya zo wanda a wannan yinin babu cinikayya ba saye ba sayarwa haka nan babu wata abokantaka babu kuma haka kurin mutum ya ce na cece ka ko kuma ka kira wani ka ce wani cece ni Allah tabaraka wa ta'ala ce babu wannan su ainihin kafirai kuwa su ne ainihin azzalimai Allah tabaraka wa ta'ala a wannan aya yace ku ciyar kafin ranar alkiyama ta yi domin ita rayuwa ga baki ɗaya dama ce Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu sai dai kawai wani zai amfani da wannan dama wani kuma zai sakaci muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu ikon yin amfani da wannan dama ta rayuwa mu kyautata a wata aya Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa waɗanda suke ciyarwa waɗanda suke ciyarwa domin Allahu tabaraka wa ta'ala sa'an nan kuma ba sa bibitar abin da suka ciyar ɗin da ainihin gori ba kuma sa bibitar abin da suka ciyar da munana magana su riƙa gaya wa mutum ba don mun ma kaza ba da yanzu kana kaza ba don ni fa na masa wane na yau wani kaza duk inda ya je zauna riƙa cewa ni nake wani kaza ai abincinsa ni nake masa tufafi ni nake riƙe masa gida Allahu tabaraka wa ta'ala ce kada ku yi irin wannan ku ciyar kawai kuna masu neman lada a gurin Allahu tabaraka wa ta'ala amma kada ku yi gori kada ku bibici wato bata abin da kuka yi da ainihin wato gori da kuma munanan maganganu wannan umarni daga Allahu tabaraka wa ta'ala cewa a ciyar domin Allahu tabaraka wa ta'ala wata aya Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar daga tsarkakan abin da kuka nemo a kasuwanci ko kuma abin da kuka noma wato anashin gonaki ko abin da kuka yi kwadago aikin gwamnati ko na ba aka baku Allah tabaraka wataala ce ku dauka daga ciki ku ciyar amma kada ku nufaci cewa bari ku samu mummunan abu wanda ba ku da amfani da shi tufafi ba za ma ka iya sakawa ka fita ba sannan za ka iya bayarwa wato ainihin abinci sai ya lalace sannan kaga cewar waye yake da bukata ina almajirai suke bara dauka a basu Allah tabaraka wa ta'ala yace ku ciyar daga cikin abin da muka azurta ku domin wannan din dukkanin sa arzikin Allah tabaraka wa ta'ala ne kada ku nufaci abin da yake kuma idan an baku ba za ku karba ba ku ce wai wannan za ku ciyar Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce kada ku yi wannan ku sani fa lalle Allahu tabaraka wa ta'ala shine mawadaci kuma shine abun godiya subhanahu wa ta'ala shine wanda ya wato ya azurta ku da wannan dukiya din ya zo a cikin mu'jamul awsat na ainihin Sulaiman bin Ahmad at-Tabarani yake wato hadisin da aka rawaito daga Bashir bin Al-Khasasiyya As-Suddusi Allah ƙara masa da yake cewa nazo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama domin na masa mubaya sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa min wasu sharuɗa yace na farko dai zaka shaida babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah kuma ni wato annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma ka yarda zaka yi salloli guda biyar a cikin yini sa'an nan za ka yi azumin watan ramadan kuma za ka bayar da zakar dukiyarka kuma za ka yi hajji idan ka samu dama hakanan za ka je yaƙi jihadi domin allahu tabaraka wa ta'ala sai bashir yake cewa ya ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama amma abubuwa guda biyu daga cikin abin da ka lissafa ɗin nan ba zan iya su ba wallahi ya ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama ba ni da komai sai iya abin da iyalai ne za su ci dukkanin abin da na mallaka iyakacin abincin iyalaina ne shi kuwa jihadi na ji ana cewa idan mutum ya je yaƙi ya ji tsoro ya gudu allahu tabaraka wata'ala zai yi fishi da shi ma'ana yana wato ainihin kafa hujja ko kuma yana ƙoƙarin ba da uzuri kar ma a ce ya ɗauki alƙawarin cewar zai yi sadaka ko zai ba da zakka ko kuma zai je gurin yaƙi ya ce shi ba mai kuɗi ba ne kuma shi wato yana jin tsoron kada fa ya je gurin yaƙi wato ya ga ana kashe mutane ya gudu kuma Allahu tabaraka wa ta'ala ya yi fishi da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama hannun shi Bashir bin Ma'bad al-Khasasiyya yake ce da shi ya kama hannun sa yana jijjigawa yana cewa ya Bashir la sadaqata wala jihad fa bima tadkhul al-janna ya kai Bashir idan ba za ka yi sadaka ba idan ba za ka je jihadi ba to da me za ka yi shiga aljanna wannan hadisi ya ku yan uwa yana gwada cewar lalle yana daga cikin manya-manyan sabuba na shiga gidan aljanna wato shine yin sadaka sadaka ciyarwa fi sabilillah sadaka akan abin da ya shafi aiki na addinin musulunci masallatayya makarantu da kuma ainihin wato ruwan sha da mutane suke bukata da dukkanin al'amuran da al'umma musulmai suke bukata ko kuma ɗaiɗaikun mutane a karan kansu abinci ne a a tufafin da za su sa ne matsala ce ta faru ta aure wato zai auren yansa bashi da shi duk wata matsala da ta ɗan adam wanda take abu ne ba na ganganci ba ka sa hannu a ciki ka taimaka wannan yana gwada cewar lalle wannan bawa Allahu tabaraka wa ta'ala ya masa gamdakatar tunda yana iya cewa domin Allahu tabaraka wa ta'ala an rawaito wani hadisi daga abi sa'id al-khudri Allah ƙara masa rada yake cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ranar idin karamar sallah yakan fito sai ya zo ya mutane sallah wannan dai raka'a biyu da ake yi ta sallar idi sa'annan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kusanto gurin mutane ya kalle su yana zaune sai ya ce ya ku mutane ku yi sadaka ku yi sadaka ku yi sadaka yana nata wannan sau uku yana gaya mutane dukkanin wato sallar idi yakan nanata mutane jama'a ku yawaita yin sadaka ku farika yawan yin sadaka yana fadar wannan kalma har so uku wannan hadisi yake cewa wato idan aka zo masallacin idi idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada yake cewa yawanci abinda mata suke yin sadaka da shi tunda su ma suna zuwa masallacin idi shine ainihin awarwaro da kuma zobe ɗinsu sukan ɗauka su bayar domin Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku ‘yan uwa kuna da dama yanzu dama ce matuƙar kana raye gwargwadon abin da Allahu tabaraka wa ta'ala ya zaka da shi to a gwargwadon wannan abin za ka cire ka ciyar domin Allahu tabaraka wa ta'ala ya ku bayin Allah ku yi sadaka kafin lokaci ya ƙure muku kafin wato zuwan ainihin mutuwa wacce take mutum idan ta zo ba shi da dama kuma ya riga ya yanki kafin talauci ya zo wanda da kana da dama ka ƙi ka yanzu kuma dukiyar ta zo ma ta tafi ko kuma kafin ma abin da zai faru wato ga wannan al'umma kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa yana daga cikin alamomin kusantowar alkiyama shine za a yawaita dukiya har ma cikin wani hadisi da Imam Bukhari ya fidda shi wanda aka samu daga Ma'bad dan Khalid yake cewa naji Harisa dan Wahab al-Khuzai Allah ƙara masa da yana cewa naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku yi sadaka ya ku bayin Allah domin wani zamani zai zo mutum zai tafi da sadakarsa sai ya je samu mutum wani ga sadaka sai ya ce kash ina ma jiya ka kawo daje ne zan karba amma yau kan bani da bukatar wato ainihin wannan sadaka din domin komai ya riga ya wadace ni bani da bukata in dajiya ne ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa wannan zamanin yana nan zuwa dukiya za ta yawa a hannun mutane ya ku yan uwa ku yawaita yin sadaka domin neman yardar Allah tabaraka wa ta'ala an rawaito na hadisi daga Haris dan Amru Allah ƙara masa da yake cewa naje gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama Amina naje gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama a ainihin wato Arfa naje na same shi mutane sun kewaye Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa idan mutane inji Haris dan Amru idan mutane suka ga wato fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam sai su haza wajhu mubarak wannan fuska ce mai albarka ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ya leko ya ga fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fita rike cewa lalle wannan fuska mai albarka ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi har sai yake cewa sai na ce ya ma'aikin Allah ka nema min gafarar Allah tabaraka wataala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Allah ka gafarta mana yake cewa sai na sake zagayawa ta wani gurin sai na leka na sake cewa ya rasulullah ka nema min Allah tabaraka wataala ya gafarta mu sai annabi sallallahu alaihi wasallam sake cewa Allahumma ghafir lana ya Allah ka gafarta mana yake cewa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ku mutane wannan wace rana ce wannan yini wato wannan yini ne yau wannan kuma wannan wata ne wannan wato wannan gari ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lalle da jininku da dukiyoyinku da mutuncinku haramun ne wani ya shiga na wani haramun ne ka dauki dukiyar wani haramun ne ka ci mutuncin wani haramun ne ka zubar da jinin wani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar haramcin wannan yinin naku wato a wannan gari naku a kuma cikin wannan wata naku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya ubangiji na isarwa al'umma wanda ya halarta ya isarwa wanda bai zo ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umarni da wato ainihin yin sadaka yake cewa ku yi sadaka fa ya ku bayin Allah ku yawaita yin sadaka domin akwai yiwuwar ba za ku ƙara ganina a wannan duniya ba annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wannan kutuba a ƙarshen wato rayuwarsa kafin shekara kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar wannan duniya sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama cikin wani hadisi da Imam al-Bukhari ya rawaito wanda aka samu daga Abu Hurairata Allah ya kara masa laki cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa akwai mutane guda bakwai ranar alkiyama ana cikin tashin hankalin zafin rana da matsatsi da wahala akwai wasu mutane guda bakwai Allahu tabaraka wa ta'ala zai sanya su a cikin ni'imarsa wato a cikin inuwarsa a inuwar al'arshi a yinin da babu wata inuwa ga baki daya sai dai inuwar al'arshi din dukkanin bishiyoyi sun rushe kowanne gini babu shi dukkanin duwatsu an daddage su sun zamto wato flat babu wani tudu babu wani gangare wato yinin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na farko daga cikin mutane bakwai da Allahu tabaraka wataala zai sanya su cikin ni'imarsa wato cikin inuwarsa shine shugaba wanda yake mai adalci da kuma matashi saurayi wanda ya tashi rayuwarsa cikin bautar Allahu tabaraka wataala da kuma mutumin da yake zuciyarsa a rataye da ainihin masallaci ko da yaushe yana muraqabar lokacin sallah yayi ya tafi ko kuma irin mutanen da suke hidima ga masallaci kuma za su bar unguwa ko za su yi tafiya to wani akwai makullin masallaci ni zan yi tafiya lokaci yayi a bude da dai sauran duk wanda yake da alaka da ainihin kula da masallatayar Allahu tabaraka wataala wanda suke iya bada fi sabilillah waɗanda idan an ce ku taimaka za a gyara su kuma taimakawa su taimaka annabi sallallahu alaihi wasallam ce irin waɗannan Allah zai sanya su a cikin inuwa ta sa na biyu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mutane biyu da suka so juna aboki da aboki ko kuma ma akwai bambancin shekaru tsakankaninsu wane yana son wane shi ma ɗayan yana son ɗan uwansa ba dan komai suka haɗu akan wannan ba ba wai dan tarin dukiya ba yana tunanin gaba zai masa rana ba kawai domin Allahu tabaraka wata'ala ne su ma irin waɗannan mutane guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allahu tabaraka wata'ala zai ɗauko su ya sanya su cikin inuwar al'arshi da kuma mutumin da mace wacce take wato ainihin kyakkyawa ma'abociyar dangantaka kyakkyawar zuriya ta nemi ya fasikanci da ita sai ya ce ni ina jin tsoron Allah shi ma wannan gobe alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai sanya shi cikin wannan inuwa da kuma mutumin da yayi sadaka ya dauki wata sadaka ya ciyar hagun ɗinsa ma bata san abin da hannun dama wato ya ciyar ba wasu malamai suke cewa abin da wannan yake nufi shine mutum ya zo ya sadaka misali irin mutanen da ake musu sallama a gida su fito a nemi taimakon abinci ko wani abu su ɗauka su bayar yana tare da matarsa idan ya koma ba ma zai bi matar labari cewar wani ne ya zo ba kin ga ya zo ranar na bashi yau ma sake dawa a yayi shiru da bakinsa malamai suke cewa wannan shine ma'anar wato hagun ɗinsa ma bata san abin da damansa ta ciyar ba ma'ana bai ko matarsa bai gaya ba tsakaninsa kawai da wanda ya halice shi ne wanda yake sama subhanahu wataala ya zo cikin sahih muslim daga sa'id dan yasar Allah ya kara masa cewa ya ji abu hurairata yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yayi wata sadaka da ainihin sadaka ko mai kankantarta Allahu tabaraka wa ta'ala zai reni wannan sadaka din da hannunsa na dama dukkanin hannun Allahu tabaraka wa ta'ala kuma dama ne idan ya zamto ko da kwayar dabino guda ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah zai reni wannan dabino din yayi girma kamar wato babban raƙumi zai zamto kato gashi da kuma wato zai zamto kamar dutse kamar annabi sallallahu alaihi ke cewa kamar yanda ɗayanku yake renan ɗan jaririn raƙumi ya zo ya girma ya zama ƙato to kamar haka Allahu tabaraka wataala zai ɗauki wannan dabino ɗin ko sadakar da ba ta fi girman dabino ba in dai domin Allah Allahu wato bawa yayi Allahu tabaraka wataala zai reni wannan wato ainihin sadaka ta girma sai gobe alkiyama a fitowa da bawa ya ga wannan sadaka ɗin kamar girman wato ainihin dutse wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ya buga misali kwatankwacin marowaci da kuma wanda yake mai sadaka kamar wato mutane biyu ne suna sanye da ainihin wata alkyabba ko wata abaya ko wata babbar riga dai wata malin malin amma tsayinta iya kirjinsu ne iya wato kirjinsu zuwa wuyansu idan shi mai sadaka idan yayi sadaka sai a ƙara tsayin wannan rigar yana yin sadaka ana ƙara tsayinta annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa har ma ya zamto yana tafiya tsawon wannan rigar yana goge duk inda ya taka wato idan yayi zunubi sadakarsa sai ta rika goge wato zunuban da yake aiwatarwa saboda falalar sadaka hakanan shi kuma da yake marowaci idan ya himmaci zai yi sadaka sai ya kasa yi sai ya zamto sai ya kokarin ya daga hannunsa ya wa ainihin tabo kansa sai ya ji ya kasa saboda ainihin kankantar hannun muna roƙon Allahu tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon yin sadaka daga cikin abin da ya hore mana Allahu tabaraka wa ta'ala ka amsa mana abin da muke aiwatarwa na wannan ibada wato a cikin wannan rayuwa ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala yana umarta ku da yawan salati ga Usama zo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fara da kansa yake cewa ya wanda suka yi imani lalle Allah da mala'ikunsa suna salati bisa manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ku yi salati gare shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma adait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yu'izzu man adait wa la yuzillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait ya yan uwa